A ku bani kiɗan nan gatan gwamna.
Gwamnan gwamnoni shehi.
Ga mai nunawa dai ta nuna.
Gwamnan gwamnoni Shehi shehi.
muna murna don kai ta nuna.
Gwamnan gwamnoni shehi.
Fada gwamnan gwamnoni kai ne.
Gwamnan Aya, gwamnoni shehi.
Magana ɗaya kenan in dai kai ne.
Gwamnan gwamnoni shehi.
Wasu sun binne ƙarya ka tone.
Gwamnan gwamnoni shehi.
Baka maganar banza dan wane.
Gwamnan gwamnoni Shi shehi.
komai wahala ƙarya ƙarya ne.
Gwamnan gwamnoni shehi.
Wanda ga gwamnan gwamnoni cansa.
Gwamnan gwamnoni Da shehi.
ganin shehi ya san hannunsa.
Gwamnan gwamnoni shehi.
na baba janar ah na baba janar shi ma ya ansa Gwamnan gwamnoni shehi.
shi ne magana ɗaya ma sunansa Gwamnan gwamnoni a shehi.
kuban amsa kuma Sai shehi.
kuma da na faɗi ni ma Sai shehi.
ji baba janar shi ma Sai shehi.
ka daga mai alfarma Sai shehi.
ga kujerar alfarma ka dafa Gwamnan Ayya, gwamnoni shehi.
na haula kake ko an yi jifa Eh, Wannan yawa.
gwamnoni shehi.
Yaran waka ni ma na tofa Gwamnan gwamnoni Mun shehi.
kira janar
Sai Baba Buhari.
mai daraja Sai Baba Buhari.
gaban kasa Sai Baba Buhari.
mai gaskiya Sai Baba Buhari.
GMB Sai Baba Buhari.
General Baba Sai Baba Buhari.
APC Baba Buhari.
a cikin bila canji kenan Sai Baba Buhari.
kuma ga gwamnan gwamnoni shehi Gwamnan gwamnoni shehi.
bana mun bude wani sabon shahi Gwamnan gwamnoni shehi.
gaskiya ɗaya kenan harcin ruhi Gwamnan gwamnoni shehi.
wagar gwamnan gwamnoni ga gwamnan gwamnoni shehi Mai daraja dangantan gwamna.
Shatibu muna yi matan barka min rami ya zo hannunka.
Gwamnan gwamnoni shehi.
A mai daraja dan gatan Shi gona.
tema muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna. Gwamnan gwamnoni shehi. Shi tema muna yi masan barka mai nunawa kai ta A nuna.
hadin samadin da sarkin mulki mai iko har 'yan bayan mu.
Gwamnan gwamnoni A shehi.
kiran gwamnan gwamnoni za mu yi mai magana ɗaya dan gwarzon mu.
Gwamnan gwamnoni shehi.
Ka taya mana sarki komai za mu yi dan kai ɗaya ɗaya a gatan mu.
Gwamnan gwamnoni shehi.
Maganar gwamnan gwamnoni za mu yi mai daraja ɗaya a sunanka.
Gwamnan gwamnoni shehi.
A mai daraja dan gatan gona.
Shi tema muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna.
Ilawu da dafiya da aminci kun sama iki farkon fariya.
Gwamnan gwamnoni shehi.
Sun haka amina kullum kai da an rike na samu dariya.
Gwamnan gwamnoni shehi.
Ali da sabai ya Allah ka hada da sharifai na yin kare.
Gwamnan gwamnoni Ka shehi.
sako gwamnan gwamnoni shehi mai daraja ɗaya a sunanka.
Gwamnan gwamnoni shehi.
A mai daraja ɗan gatan Shi gwamna.
tema muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna.
Assalamu alaikum salam ya zan fara gado da rara na waka.
Gwamnan gwamnoni shehi.
Kinan wakar rarara aiko mai gemu ya ji sai ya taka.
Gwamnan gwamnoni shehi.
maganar gwamnan gwamnoni za mu yi domin ko ka san hannunka Gwamnan gwamnoni shehi.
limamin gwamnoni shehi ga dauda rarara naka Gwamnan gwamnoni shehi.
a mai daraja dan gadin Shi gwamna tema muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna.
ga shehi yana kan babban tebur o'o kana bacci an barka Gwamnan gwamnoni shehi.
nufin allah ai ya fi nufin wani in ka musa sai mun ma duka Gwamnan gwamnoni shehi.
bari mun gudu sun karba sai zan na kai da rudani kai canka Ga gwamnan gwamnoni shehi.
halin kirki shi a takin ka kowa na yi ma san barka Gwamnan gwamnoni shehi.
a mai daraja dan gadin Shi gwamna tema muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna.
da mai magana ɗaya komai irin zai shi ba a ƙarya don samuwa Gwamnan gwamnoni shehi.
zanen Allah gwamnan gwamnoni ni na ce karyar 'yan samu Gwamnan gwamnoni shehi.
Abdullahi gwamna ɗan yadu muna murna mu har ma can mu Gwamnan gwamnoni shehi.
Gwamna da gwamnan gwamnoni kai aka zaɓa oga ma ya san ka Gwamnan gwamnoni shehi.
a mai daraja ɗan gadin gwamna Tema muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna.
Alaba adaka ɗan yanka nawa na zan fara mai ɗumbin ɗan takowa Gwamnan gwamnoni shehi.
kai mai waken suya ka gagar kwari dukariyar 'yan zurku Gwamnan gwamnoni shehi.
Gaba dai gwamnan gwamnoni shehi muna mana mun karɗan soko.
Gwamnan gwamnoni shehi.
Gwamnan gwamnoni shehi na zan fara ga koyon takenka.
Gwamnan gwamnoni shehi.
A mai daraja daɗin gwamna.
Shatima muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna.
A zamfara ga gwamnan yan birni shehi maji daɗin yan gauri.
Gwamnan gwamnoni shehi, Gwamna mai kishin talakawa kaga dukun kaidi ya yaye.
gwamnan gwamnoni shehi, Da adal gwamna ɗan yari ba wani mai yi mata gwamnan waye.
gwamnoni shehi, Kana kishin yan birni shehi mutan ƙauyen ma duk sun san ka.
gwamnan gwamnoni shehi.
A mai daraja dan gadin gwamna.
Shatima muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna.
Bana mun kada mun hau mun taka dan tata ta ya san wannan.
Gwamnan gwamnoni shehi, Muna ma ja PDP ta mutu babu maciji ya san wannan.
gwamnan gwamnoni shehi, Yanzu da ma sunan shi maciji an tilar tun mai taken nan.
gwamnan gwamnoni shehi, APC ta lashe zaɓe a ran mulka sun sha duka.
gwamnan gwamnoni shehi.
A mai daraja dan gatan gwamna.
Shatima muna yi masan barka mai nunawa kai ta A nuna.
tsaya a biya bana mun hana bashi mun yi ragi kowa ya samu.
Gwamnan gwamnoni shehi, Wani ya saka marfa mun bashe shi wani amini yan mai san mu.
gwamnan gwamnoni shehi, Muna murna mata ku yi guda ga karin girma mun samu.
gwamnan gwamnoni shehi, Gwamnan gwamnoni shehi yake gaba tilo ma ya san ka.
gwamnan gwamnoni shehi.
A mai daraja dan gatan gwamna.
Shatima muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna.
Muti gwamna shi ma ya san ni yana niyyar yi mun alkhairi.
Gwamnan gwamnoni shehi, Malam Ibrahim wakalayar da kake shi ne kyakkyawan tsari.
gwamnan gwamnoni shehi, Ka tsaya ba gwamna ga dauda na kahuta yana neman dan jari.
ga gwamnan gwamnoni shehi, Malam Ibrahim wakala zan fara ga gwamnan gwamnoni naka.
gwamnan gwamnoni shehi.
a mai daraja dan gatan gwamna Shatima muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna.
baitin sardaunan mu na zamfara shi sanata ne duk kun san shi Gwamnan gwamnoni shehi, Kuce Ahmad dan Sani ya rima mai gyarawa ai sunan shi gwamnan gwamnoni shehi, Jagora a jihar mu ta zamfara dan kogo yayye ya san shi gwamnan Ai, gwamnoni A shehi, cikin baiti zan sa na batura ko baka nan sai an baka gwamnan gwamnoni shehi.
a mai daraja dan gatan gwamna Shatima muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna.
Wani inda wasanni aminin gwamna ga baitin manya na ɗora Gwamnan gwamnoni shehi, Hadi Hindu shi ya zama linzami, wakar ma shi ya tsara.
gwamnan gwamnoni shehi, Tsakanin maraba gurin hadisa na mono ga take na gwamnan dora.
gwamnoni shehi, Sakataren fatan mu na zamfara ko baka nan sai an ji ka.
gwamnan gwamnoni shehi.
A mai daraja dan gatan gwamna.
Shatima muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna.
Shugaban jami'a Alhaji Lawan na kaura ga wani sabon birtiya.
Gwamnan gwamnoni shehi, Shugaban jami'ar APC na zamfara dodar mun hau titi.
gwamnan gwamnoni shehi, Sai wannan rabin labatura dan Usman muna nan mun hau titi.
gwamnan gwamnoni A shehi, cikin harkar zaɓe na ƙasar mu muna murna kuma mun auna.
gwamnan gwamnoni shehi.
A mai daraja dan gatan gwamna.
Shatima muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna.
Garin ya shari'in kai da minista don ko yana yi mun alkhairi.
Gwamnan gwamnoni shehi, Da alhaji ya kira ɗaka Aliyu bilbili dawo sabon tsari.
gwamnan gwamnoni shehi.
Ko adare ta kamfen ne na shashi muna ma batan kairi.
Gwamnan gwamnoni shehi, Alhaji ya kira ɗaka Aliyu ko yaro karami ya san ka.
gwamnan gwamnoni shehi.
A mai daraja dan gatan gwamna.
Shatima muna yi masan barka mai nunawa kai ta nuna.
A zamfara ba canji sai shehi.
Shatima muna murna ka koma.
Ya yanzu da ba sunan shi maciji ne shi kura lema ta kone.
Zamfara ba canji sai shehi.
Shi tsiwa muna murna ka koma.
Yanzu da ba sunan sa maciji mai shukura ne mata kone.
Wani da kira Allah sarki a hadin sama da shi ne gatan mu.
Zamfara ba canji sai shehi.
Muna murna Allah mun gode zamfara mai himma ya samu.
Zamfara ba canji sai shehi.
Muna murnar cin zaben shahi maza mata dukkan 'ya'yanmu.
Mai shukura ne mata kone.
Mai daraja gwamna Allah ya taya ka riko waiwa ta rushe.
Zamfara ba canji sai shehi.
Shi tsiwa muna murna ka koma.
Yanzu da
ci kawai aikin banza ne Zamfara ba canji sai shehi.
Kishe tsimu muna murna ka koma Iya cikin wasu nan sa maciji mai shukura ne mata kone.
Daga dai an kawo ƙarshen coki a zamfara PDP ta kone Zamfara ba canji sai shehi.
Kurin kuzi dai karya ta kare babu mazancen bakin wani Zamfara ba canji sai shehi.
A zamfara mun hau jirgin maja ko ta ina ka buga dai mu ne Mai shukura ne mata kone.
Daga al'amarin Allah yau dai a saman da kasan mulkin dummu ne Zamfara ba canji sai shehi.
Kishe tsimu muna murna ka koma Iya cikin wasu nan sa maciji mai shukura ne mata Su kuma kone.
masu haɗi su ne kan wadan karasa zumun kyale mun gane Zamfara ba canji sai shehi.
Da wane da wane muna kallon ku kuna ta fushi ne mata kone Zamfara ba canji sai shehi.
A fili kun nuna sai shehi amma a cikin sirri ƙarya ne Mai shukura ne mata kone.
Kowa ya bari gwamnan gwamnoni mai daraja gwamna na shi ne Zamfara ba canji sai shehi.
Kishe tsimu muna murna ka koma Iya cikin wasu nan sa maciji mai shukura ne mata kone.
A yanzu da masu wannan shi maciji don kwera cizo ya canza Zamfara ba canji sai shehi.
Macijin kai kai sarika na gina zamfara mun yanka mai biza Zamfara ba canji sai Ka shehi.
a yanke ba kaure wai sunan ka waɗansu suna ta gaya ma reza.
Me shukura ne mata kone.
Suna yan kauyen ma sun gano ka shigar ka ta sunkuru mun gane.
Zamfara ba canji sai shehi.
Kishe tsimu muna murna ka koma.
Iya cikin wasu nan sa maciji mai shukura ne mata kone.
Ka sai da gida ka karo mota don ka sai kati yan kauye.
Zamfara ba canji sai shehi.
Mai koma kifi na kallon ka don kwamitin kauye sun waye.
Zamfara ba canji sai shehi.
Ka ba mu kuɗin mutumi barcin mu a ranar zaɓe mu yi tawaye.
Me shukura ne mata Ku kone.
tare ku tare tserewa za su yi na ji suna ta shiri mun gane.
Zamfara ba canji sai shehi.
Kishe tsimu muna murna ka koma.
Iya cikin wasu nan sa maciji mai shukura ne mata kone.
Kara da karo sai rago in ka ga dan akuya layin kallo ne.
Zamfara ba canji sai A shehi.
fada a cika sai shahi na zamfara duk wani surutu karya ne.
Zamfara ba canji sai shehi.
Ana maganar gwamnan gwamnoni iwaye ne ma zancen wane.
Me shukura ne mata kone.
Fada da cikawa nemi shatima idan ka ji in garma ai shi. ne.
Zamfara ba canji sai shehi.
Shatima muna murna ka koma.
Iya cikin wasu nan sa maciji mai shukura ne mata Ga kone.
kiɗan janaral sai baba Buhari. Sai baba Buhari. Yan biyu.
Sai Baba Buhari.
Mai daraja.
Sai Baba Buhari.
Shugaban kasa.
Sai Baba Buhari.
ya gaskiya Sai Baba Buhari.
kowa ya faɗi Sai Baba Buhari.
aka faɗi Sai Baba Buhari.
ni ma na faɗi Sai Baba Buhari.
kar gwamnan gwamnonin shahi idan aka sa general haske ne Zamfara ba canji sai shehi.
kishe tsimu muna murna ka koma Iya cikin wasu nan sa maciji mai shukura ne mata kone.
tilai na kira wa matan shahi don ku suna kishin gwarzonmu Zamfara ba canji sai shehi.
hajiya fatan mu uwar gida yar husaini muna murna an samu Zamfara ba canji sai shehi.
tilai na hada da madubin gwamna hata asama'u iyaye namu Mai shukura ne mata kone.
amarya ke maga ta kinki hajji hadiza kiɗan mun yane Zamfara ba canji sai shehi.
Kishe tsimu muna murna ka koma.
Iya cikin wasu nan sa maciji mai shukura ne mata kone.
Alhaji ya haya zan je yaro na gaishe da kani gwamna.
Zamfara ba canji sai shehi.
Da alhaji mun tari ɗan yari sarkin kayayen mafarana.
Zamfara ba canji sai shehi.
Ga alhaji na fara da auta babban gari ka tara mun murna.
Mai shukura ne mata kone.
Ga alhaji Mustapha na gaishe ku ga kannan gwamna kun gani.
Zamfara ba canji sai shehi.
Kishe tsimu muna murna ka koma.
Iya cikin wasu nan sa maciji mai shukura ne mata kone.
Tilar na kirawo 'ya'yan gwamna dan ku suna murna mun samu.
Zamfara ba Aya.
canji sai shehi.
Farko tilar na kirawo Zainab duk dai alƙibla ce tamu.
Zamfara ba canji sai shehi.
Ahmad Abdul Aziz dan yari da kai a cikin mu da wata yi kamu.
Mai shukura ne mata kone.
Saurara na kirawo zara ya ga amarya ce kun gani.
Zamfara ba canji sai shehi.
Kishe tsimu muna murna ka koma.
Iya cikin wasu nan sa maciji mai shukura ne mata kone.
Tilar na kirawo Abdul Nasir dan koyar layi mun san shi.
Zamfara ba canji sai shehi.
A gaida kalil har ma da sadiku sai ku dabo sauti yan amshi.
Zamfara ba canji sai shehi.
Hadiza tana ciki har ma kai da duka suna layi yayan Mai shi.
shukura ne mata kone.
Ga Aisha tu sannan ga Salma yarda nake tsarin kun gane.
Zamfara ba canji sai shehi.
Kishe tsimu muna murna ka koma.
Iya cikin wasu Bishi kowa kuraje mata kore.
Yayan gwamnan gwamnoni shehi na zamfara ku yi murna daidai ne Zamfara ba canji sai Ki shayi.
shafi mu muna murna ka koma Yanzu da masu nan sa maciji mai shi kuraje mata kore.
Na gwamnan zamfara ya koma Malam mai katarin sa'a.
Daidai ban zamfara ta watsa balbin a kake gurin kiwo Wani gwamnan zamfara ya koma.
Amma nan mai jimirin sa'a Wani nufin zamfara ta wace falbila sake gurin kiwo.
Ko a hadin na kira Allah dan shi ke mai da jini tsoka.
Gwamnan zamfara ya koma.
Sanan na fi karfi yan wawa mai kulli kan kai na ganka.
Gwamnan zamfara ya koma.
Maganar gwamnan gwamnoni ce mai kishin zamfara sai harka.
Al'ummar zamfara sai murna.
Mun tarwata masu kuɗin sata kai mugu sake gurin yawo.
Wani gwamnan zamfara ya koma.
Amma nan mai jimirin sa'a. Maganar gwamnan gwamnoni ce bana shiyar zamfara mun sa'a. Wani ya samu wani ya yi rashi mu ne kan gaba dan sa'a. Shari ka zamto ikon Allah ga tilas mai da uwar a Zai malfar zamfar ta kone bari dai in fama gurin ciwo Amma nan mai jimirin sa'a Ishe taimaka na da halin kirki din shi yar zamfara sun gane Kan ce amandin gwamnoni ne yan yawon gantali karya ne Da ma kuma yanzu maciji ne ya yi kayan unguli mun gane Amma zamfara dai kai ne zane saura in sallamu babawo Amma nan mai jimirin sa'a wani watan za ku ji na noke na zo in sallama dan gado Gwamnan zamfara ya koma.
wani mai magana domin gane shi bara in sallama an dandu Gwamnan zamfara ya koma.
shi shayi mai magana ɗaya ne kai wancan sake guri kado Al'ummar zamfara sai ga murna.
tsarin zamfara ya canza balle in yaudar da dawo Wani gwamnan zamfara ya koma.
amma nan mai jimirin sa'a Wani zamfara ta wace falbila sake gurin kiwo.
bari in maganar jibuti gwamna don baya so ya ji kukan mu.
Gwamnan zamfara ya koma.
ibrahim wakala da tijo shi buri ne ya ga mun samuwa Gwamnan zamfara ya koma.
Lasifikan zan fara mai kishi tun makan ma haɗe ya san mu.
Al'ummar zamfara sai murna.
To suno wasu garba wakili gwani ka ji dai ka abun da shigo yawo.
Wani gwamnan zamfara ya koma.
Amma nan mai jimirin sa'a.
Wani zamfara ta wace falbila sake gurin kiwo.
Kusantan gwamna a gaishe ku a tilin ne na iyo baiti.
Gwamnan zamfara ya koma.
Hali Bello bakura ina biye ai tilin ne mu da do sauti.
Gwamnan zamfara ya koma.
Sala da ɗan mabara zan gaishe ka sai mun saurari kuɗin kaki.
Al'ummar zamfara sai murna.
Hayya ɗan Abdullahi har gora za mu shigo yawo.
Wani gwamnan zamfara ya koma.
amma nan mai jimirin sa'a.
Wani zamfara ta wace falbila sake gurin kiwo.
A ci wallan wani ka yau himma ga wakar za ta gurin gwamna. An Gwamnan zamfara ya koma.
ku ne makusanta gun gwamna don tun kan in shiga na auna.
Gwamnan zamfara ya koma.
Wani rabba da dayi daga dizatin makan mu haɗu na yi murna.
Al'ummar zamfara sai murna.
Ga Alhaji tanko garin jega har shi da za mu shigo yawo.
Wani gwamnan zamfara ya koma.
Amma nan mai jimirin sa'a.
Wani zamfara ta wace falbila sake gurin kiwo.
Sarkin shanu Usman Kaura aiki lalga ka cikin baitiya.
Gwamnan zamfara ya koma.
Ga Alhaji Nasiru ɗan injin mai amshi sai ka dado sauti.
Gwamnan zamfara ya koma.
Hada sha'ibu Musa ya za a yi da mafin ɗinka na yau sai ci.
Al'ummar zamfara sai murna.
Sama ilifin ka rike wakar ka ji wannan kan na shigo yawo.
Wani gwamnan zamfara ya koma.
Amma nan mai jimirin sa'a.
Wani zamfara ta wace falbila sake gurin kiwo.
Bello dogo mai kaunar gwamna har wafin rani na yau murna.
Gwamnan zamfara ya koma.
Sani mono ma gogagge ne tun ma kan in shiga na auna.
Gwamnan zamfara ya koma.
Kira da ruwanu ina milo ga wakar kai ta gurin gwamna.
Al'ummar zamfara sai murna.
Shaya na bara marufin kofa ne kai to sallama da dawo.
Wani gwamnan zamfara ya koma.
Amma nan mai jimirin sa'a.
Wani zamfara ta wace falbila sake gurin kiwo.
Farin wata a gaida habu namu na gwamnan zamfara mai kishi.
Gwamnan zamfara ya koma.
Sani je ka da kai a cikin wakar dan kafin ana nan a gidan gwamna Al'ummar zamfara sai ya murna.
duka kula walle da karfi ishi shanu na can a gurin kiwo Wani gwamnan zamfara ya koma.
a malam mai jimirin sa'a Gwamnan zamfara ta matse falabila sake gurin kiwo.
ce muhammad shehu fito fili ga wakar shehi mazan aiki ya Gwamnan zamfara ya koma.
isa aje ga kaduna yana yin murna kan ya taho liki Gwamnan zamfara ya koma.
Kaka wasu mai lakaran dabo makishi ne da halin girki Al'ummar zamfara sai murna.
Malam musu ba ku kai ni maka ni ma in girma su dadawo Wani gwamnan zamfara ya koma.
a malam mai jimirin sa'a Gwamnan zamfara ta matse falabila sake gurin kiwo.
gabai kan mai girma sanata Ahmad dan Sani kwararre ne Gwamnan zamfara ya koma.
yarima mu tare mu gaishe shi in yankin lamfara kun gane Gwamnan zamfara ya koma.
sanata Kabiru Marafa ne mai amfana makasata ne Al'ummar zamfara sai da murna.
akwai sanata Usman Odi kuma gaisa kan na shigo yawo Wani gwamnan zamfara ya koma.
a malam mai jimirin sa'a Gwamnan zamfara ta matse falabila sake gurin kiwo.
Ya majalisan mu na tarayya in ku saurara na kira zanna.
Gwamnan zamfara ya koma.
Ma'ar madabin gudu ba haubi ga Abdul Maliki ta nuna.
Gwamnan zamfara ya koma.
Malaman nan mun gudu ne a sama kai dai zauna a gida sauna.
Al'ummar zamfara sai murna.
Ai zanna a zauna lafiya in an yi mu sabu jimi zawo.
Wani gwamnan zamfara ya koma.
A malam mai jimirin sa'a.
Gwamnan zamfara ta matse falabila sake gurin kiwo.
Jama'ar an ka da mutum mafarata lawal dan iya an zaniya.
Gwamnan zamfara ya koma.
Ga lawal dan iya mai kishi shi ma a iya shiga mai zaniya.
Gwamnan zamfara ya koma.
Akwai mu kuma sai muka tura lawan dan ma'azu manuni ya kai nuni.
Al'ummar zamfara sai murna.
Birnin tudu can zan koma dan ma'azu ya bambuji mun kiwo.
Wani gwamnan zamfara ya koma.
Amma da mai jimirin sa'a.
Gwamnan zamfara ta matse falabila sake gurin kiwo.
Kura bara danga namu eh hayya ta domin kishi.
Gwamnan zamfara ya koma.
Sananan yankin na hayya ne ko shi hawan da me ya san shi.
Gwamnan Ya.
zamfara ya koma.
Yan zaɓa ku sau isa mun kai dukin ma'adaji ne ya kai shi.
Al'ummar zamfara sai murna.
Ruwan dorawa ina isa to ka shirya za mu shigo yawo.
Wani gwamnan zamfara ya koma.
Amma da mai jimirin sa'a.
Wani zamfara ta matse falabila sake gurin kiwo.
Ranar magaji da 'yan kaura Aminu muka yi maduwan ƙuri'a.
Gwamnan zamfara ya koma.
Aminu sani garin jadi, ABC ya shiga ya sa'a.
Gwamnan zamfara ya koma.
Da 'yan shankafa da 'yan zirmi, Hussein na Moriki ya sa'a.
Al'ummar zamfara sai murna.
Hussein na Moriki ne namu ko ba ka so ya yi babawo.
Wani gwamnan zamfara ya koma.
A malam mai jimirin sa'a.
Wani zamfara ta matse falabila sake gurin kiwo.
Yan majalisu na jiha ta mu, a jilin ne ba na gaishe ku.
Gwamnan zamfara ya koma.
Dan kun yi abin a gani wala, ABC ta riƙe sunan kuwa.
Gwamnan zamfara ya koma.
Filar na hada da ciyamomi shatiman mafara ya san kowa.
Al'ummar zamfara sai A murna.
ciyamomin lokal gamman ku ji wannan kan mu shigo yawo.
Wani gwamnan zamfara ya koma.
A malam mai jimirin sa'a.
Wani zamfara ta matse falabila sake gurin kiwo.
Har kwamishinoni ai tilar kuma in ambaci sunan ku.
Gwamnan zamfara ya koma.
Kwamishinoni in zan fara gaishe ku don ku himmaci da daddaku.
Gwamnan zamfara ya koma.
Kamsinoni ga daraktoci ai tilar in faɗi sunan ku.
Al'ummar zamfara sai Jirgi murna.
gwamnan zamfara ya gode muku wannan kan mu shigo yawo.
Wani gwamnan zamfara ya koma.
a malam mai jimirin sa'a.
Wani zamfara ta matse falabila sake gurin kiwo.
Taba tura ta teman na huje, da wakar zamfara na yi ta.
Gwamnan
gwamnati